Masu saurare Abdulsalam Ibrahim Ahmed ne ke maku barka da warhaka a wannan shiri na musamman kan ciranin mutanen tawa na jamhuriyar Nijar. Bayan mun ji yadda tafiya cirani ko diga da jama'ar jihar Tawa kan yi take da kuma irin ɗimbin matsalolin da ke tattare da ita, wata tambaya a nan ita ce, ko hukumomi sun farga da al'amarin ga ta bakin wani jami'in gwamnati.
sunana ila musa ni ne a magatakarda na wannan da'ira ta biyu da cikin garin tawa to lalle dai kam dan wanda duk ya san adar mutane ne waɗanda ke hita zon su nomu kuma alhamdulillahi suna aikowa ma uwayensu abinda ya kamata su yi unhwani bisa ga tahiyar nan kowane lahadi ra kasuwar tawa kana ganin mota biyu uku sun tahi duk da wahalar da ake yi a can su dai ganin suke yi sai sun tafi can sun hita su ta zuwa bida.
To akwai abin da hukumomin jiha ke yi dangane da haka?
insha Allahu gwamnati shi da kanshi ya ɗauki matakai abin da ya shahi noman rani da kuma ayyuka na hannu wanda ake sa samari don a kace musu hanzarin zuwa kasashen waje zuwa bida.
To kamar yadda akan ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. ana ganin ƙoƙarin gwamnati kaɗai ba zai iya shawo kan matsalar ta tafiya cirani ko diga da matasan adar kan yi ba. Don haka tun daga matakin garuruwa irin su kwalloma babba ana ƙoƙarin shawo kan wannan matsala a cewar Alasan Hanza wakilin hakimin garin na kwalloma babba ta ɗaya.
Abin da muke yi muna waye kai. Muna waye ma matasa kai da su tsaya gida ko gida akwai ayyukan da kamata mutane su yi ba sai an taci rayuwa ana samun matsaloli can ana mutuwa ana kan mutane ma wanda sun hankalin su ya kusa akan wannan neman kuɗi game da wannan muna neman tallafi ga kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnati da duk wasu masu hannuwa da shuni don su taimaka mata sannan a samu atare su su bar taya neman wurin dukan.
su ma dai kungiyoyin farar hula a tsaye suke wajen bayar da tasu gudunmawar don shawo kan matsalar ta tafiya cirani kamar yadda jagoran ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ya shaida wa bbc sunana aman buzu mai otal a garin tawa na farko tun tabbatar da ɗaya babu shekaru na dai wajen bida sun ka ƙare yanzu ina da shekara hamsin da rai to ina da ashirin biyu babu na fara taya wurin bida to wallahi dai mun ga dai babu wani aiki nan da mu zamna nan gida ƙara mu tai wurin bida mu dan samu abin da mun ka mu yi gina mu yi arme ciki alhamdulillah kaji maharin mu ta wurin bida da mu tsaya wasu su bamu alhamdulillah da dai mun samu yanzu mun ce gida tahi an ce kun kafa kungiya eh taken kungiyar mu ya kirtaya wurin bida cirani mu tsaya nan kasan mu hisbillah ayi aiki kungiyar da mun kawata saboda yaƙi da taya bida kuɗi cirani mu bar gidanmu ga ayyuka sun sauƙaƙa babu da babu ayyuka nan da Nijar yanzu nan ƙasar mu ta Nijar jihar ta aiki dai babu irin wanda babu sai dai in ka ce rago kake aiki babu wanda babu nan nan dai tawa to shin menene manufofin kungiyar ku manufofin kungiyar mu taimakon da take na farko in ka iya sana'a in ka ce wacce sana'a kaka yi tana tallafa ma in ka buka buka kai tana tallafa ma dan ba ɗaya ba ba ta yi ma yaran motoci ka hamayya ta yi ma motoci in kabu kabu ka yi ta yi ma in sana'a kai daga 1 miliyon 1 miliyon idemi 2 miliyon wato ana bayar da taimakon kuɗi da ya kama jaka miliyan ɗaya zuwa ɗaya da rabi kenan duk tana tallafa ma a tare da kai sana'ar da ka iya ka ce ga sana'ar da ka iya a yi ma sayayyata a zama dan ba ɗaya babu nan tawa ni kaina yaro bi sun samu gidanmu motuna kai su yi kabu kabu insha Allah ta tallafa mana marmakon tafiya ce rami fi sabilillah yanzu kungiya ta taimaka mana nan dai reshen ta kai har kauye ma ta taimaka ma kungiya ta mu gaba to me yasa kuke yaki da tafiya ce ranin nan wallahi muna yaki dan yanzu kasa sai yi wa'annan sun lalace ba irin farko na ba mutuwa akai kan dan ma ka bar jiha a gadas yan ta'adda na tsarowa can in ka yi wa bidan libya da dare aka tare ka a amshi cikin dare ko a haɗo cikin gidanka a kashe ka a yi maguntu guntu a amshi kayakinka kenan muna fata da yara nan gaba don allah da annabi su tsaya gida su yi tsayin daka su yi aikin da kamata nan babu kadar aiki kalar da babu amma babu isassun ayyuka da sauran sana'o'i da matasa za su zauna su yi a gida to daidai gwargwado yanayin kasar mu na alhamdulillah aikin da kabba gaskiya hisbillah tsakanin ga allah ai gajar duka ne muna aikin mu sana'a kuma muna ta mu jarro garaki mu yi aikin noman rani kuma alhamdulillah babu abin da ba mu dubuwa ina nau aiki in taya ta canza da iyo aiki na alhamdulillah kuma ana taimaka mana proje proje suna suna ba mu tallafi suna ba mu ai in dambu yawa bai jin mai To, eh, haka ne in dambu ya yawa bai jin mai, amma daidai gwargwaro alhamdulillah ala kulli hali eh, in kacce ma'aikaci kake ka samu rabanka. Hi sabilillah. In kacce nan jihar ta ma'aikaci kake tsakanin da Allah sai ka samu aiki.
Fani kiɗa kiɗan mazajen daga amma na sarkin adar. Fani kiɗa na adarawa wanda ba su ja da baya ga yaƙi. Yaro baya ja da ku in ya ja ku za ya kwana rame. Ina ‘yan maza mazajen daga ina kiran ku da sauri ku zo mazajen adar. Ni ne na ku so shi mamman sani mai goshi mai muku haka.
Ƙoƙarin shawo kan matsalar yawan tafiya ce rani ko diga da matasan jihar Tawa kan yi dai, wani abu ne da ke matuƙar buƙatar ƙara himmatuwa ta hanyoyi da dama. A cewar Idrisa Adamu, mai sharhi kan al'amura, kuma daraktan gidan rediyon sarauniya mai zaman kansa a birnin Tawa.
abubuwa da daman gaske na farko sai mai kira zuwa ga gwamnati ya kamata a ce gwamnati irin kokarin da take nan ga zuwa ga matasa ta lumkashin lumkin balinkin a buɗe hanyoyi waɗanda zamanto na ayyuka ne kamfuna daban-daban waɗanda a can da an san matasa da daman gaske suna aiki a cikinsu na ƙasa duka baki ɗaya in son samu na in ba a maido da su duka gaba ɗaya ba a farfaɗo da waɗansu kamfuna wannan zai ba matasa dama su yi aiki in ka samu aiki nan kana tare da iyalinka in ciwon ka ga wani iya dan danka ko ko wani naka kana kusa gare shi sai ka tallafa mishi sabanin kana wata ƙasa can daban ka gina watan ƙasa kuma kafin ka aiko abin nan ya zo ga hannun nasu ma shi ba kuma wannan aiki ne kai a takaice duk dan da shi na bukata a ce ga mahaifin shi kusa gare shi a turanci ake cewa affection kenan tsakanin da da uba ana buƙatar wannan zafin jikin ma ya kasance kullum kana kusa ga ɗiyanka amma an tashi kana can ko kuma a farfado da abubuwan da suka shahi noma abubuwan da suka shahi noman rani matasa suna da kuzari suna son su irin wa'annan ayyuka to tallafin ne a babu sannan har yau har gobe wurare wanda zaman na sana'o'i ne muna gani yanzu an dan fara mai da hankali akan irin wa'annan akan tara matasa a ba su horo sawa na wajen walda ne sawa na kanikanci ne daga makamantansu duk wa'annan ayyukan hannu ka abuwar su baya a sa su gaba matashi inda ya zama to ya riga ya samu inda shi ga aikin nan to insha Allahu rabbi ina ganin da wuya a zo a ce a ciwo hankalin shi har a kai shi ga abin da ya zama to ba shi na ba wanda zai dawa kuma shi na kasa kasar tashi To ya kake ganin kokarin hukumomi wajen shawo kan wannan matsala?
hukumomi sai a yaba musu fi sibilillahi don suna yi gwargwadon hali duk wanda ya zama to yau ya zaka ya to- ya tara matashi ya ce to wani ga aiki to ana cewa suna kokari amma su kara a kara ta kowace hanya wadda ya zallalle tabbat tana iya kawo canji a cikin rayuwar matasa to ai kokari a yi shi matasa suna amu matasa suna a ƙasa matasa kuma har yau su ne ke shirin gida kasar ga tamu kenan ba abu ne wanda ya zama tuna yasuwa ba dole ila tilas kenan idan cikin kasafi na kasa duka baki daya in an kai shi a keɓe abu wanda ya zama to mai tsoka ne wanda za a gina wurare daban-daban wa'inda matasa za su zo su zo su gabatar da aiki mai son noman rani a bashi kayan noman rani wani zuciyar tashi ta mutu ga sana'a ai kokari a koya mishi in ma bai iya ba ko kuma in yana yi a ƙara mishi husaha akan hakan in muka ɗauko wani misali kamar nan ga jihar tamu ta tawa musamman cikin garin tawa sai ga ga abani wanda ya zama to ke bada kuɗi misali kiwon kashi shi ma kanshi in an ka ba matasa kuɗi sai ta shi kiwon kashi in mun ka diba duk yawanci kwan da muke nan ga amfani da shi ya hito daga ƙetare na me yasa ana cikin ƙasar tamu ban ma yi noman ranin ma in an kai share yanzu matasa suna da zuciyoyin su ta su yi dan abin da ake gare su in sun kasa shi sai kaga dan kalilan abin da aka samu ya ƙare amma in ka faɗaɗa musu abin nan ga shekara a ce wannan na yin noman rani ya ƙare noman damana ya kama noman damana na ƙarewa kuma har yanzu an kama noman rani idan Allah ya bada iko kai shiga cikin fadama ta nan kaga tubarkala irin fadaman da a- akwai tawa kuma ruwa kusa suke to sai dai zamanto dan kama da aka nan ga in an ka zo wurin rabon nan abin nan ma wanda an ka to an kawo tallafi wurin an raba matasa shi sai ga abin ya za abin da ya san wani bai ya samu wani sai shi koma korafi wannan abin shi kan sa wani ko da shi na da zuciya shi ta shi sai shiga ko ya so shi ba shi da abin da za shi rito dole ilacin sai shi jayi Kauta ji gidan maza daban da na mata ku banda na kun adam. Ni dai na yi bincike na duka na fahimta babu kamar ku. Ya zama dole ni na zo don na gane ku adarawan gado. Kowa ya riga ya ya gane
To kamar yadda bakin karin magana kan ce, idan ka ji azani, ka ji sauke ni. Yau mai duka ya kawo mu ƙarshen wannan shiri na musamman kan ciranin mutanen jihar Tawa a jamhuriyar Nijar, wanda muka kwashe tsawon makonni goma sha shida muna kawo maku. Muna fata wannan shiri ya kasance tamfar wani madubi wajen fahimtar ainihin yadda batun tafiya ciranin yake da abin da ke haifar da tafiyar da muhimmanci da matsalolin da ke tattare da ita. da kuma yadda za a rage koma a samar da ingantattun hanyoyin dakatar da ita ɗungurungum don ci gaban al'umma da ma jamhuriyar Nijar baki ɗaya. sai dai kuma daga mako mai zuwa za mu mazaya ne zuwa jihar da magaram kan batun ciranin da mata kan tafi kasashen waje daga yankin kance na jihar gaskiya wahalar da nake yi ta gida a daidai yanzu abincin da miji zai bani in ci in baya wadata ta tun da ko da wani lokaci abin da ya ban sai na nema nau na kara tukwan ya ya zaman to ni na sa rabi shi ya sa rabi tukwan koshi in habin sa ba rabi ya sa rabi to ba ma koshi ba ban mamaki sai dai mu ci da dare da safe ko mu ta muna make make da yara ka gani bai yiwa to haka ne ake kullum su mazajen namu sun kasa mana kuma mu kuma sai mu gani kahin su kimtsa kansu su tahin wahala muna ta jin ta ne sai mu ga mun matsu gwada mu tayi mu bar su kawai in ya so ma je mu ci da kanmu nan da na tayi muka wuce agadas muka wuce arlit muka tayi alije kai tahiya dai ta yi tahiya muna taya wace a wace
ni namiji karhi na kare dan abin da nake da akwai na canye daman shi namiji bai da wani tanadi yau kai ne in dan wani abu gare ka dole gida ne kana ga gidanka da yara baiwa a ce ka dar mai wani abu ko ka aikata wani abu ka ajiye dan dai kai ka tara dukiya bai yiwa kenan dan abin da ke hannuna ya kare har na kai ga in ba ta shawara ma cewar ni da kaina a matsayina na mai gida ban na so in rabu da matata ni ne har na kai ga cewar in dan jingina gona ta wani wurin in baki ta shi shine dai na dan samu a manoma ta na dan yanka wani wuri na bata yan kudin ta tafi.
ta iya